أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسدين ya rasulullah gaya musu su jaddun mukaifin da su jalla da sauran manyan yahudawa da manyan munafikai manyan munafikan madina su abdullahi ubayyin wanda suka yi cewa mu dai ga kuɗi mun bayar amma ba za ka goge sunanmu daga cikin masu tafiya yaƙi ka ce musu an fi ƙutsau a naukar han lan yi taƙabbala minkum in ya so ku ba da dukiyarku ko akan kuna so ko akan tilas aka sa ku dau a naukaran lai yi takabbala minku Allah ba zai karbi dukiyar ya rubuta muku lada ba don ba ku da tsoron Allah inna ma ya takabbalu Allah min almuttaqin ibadar da Allah yake karba ta masu tsoron Allah ce ku ba ku da tsoron Allah ko munafukai saboda haka Allah ba zai karbi sadakar ku ba na taimakon yaki wanda kowa in ya bayar zai samu lada ku ba za ku samu lada ba innakum lan yatakabbala minkum saboda me innakum domin ku munafikai kuntum kun zama mutane kauman mutane fasikina wanda kuka fice daga hanyar Allah zai sifanta sifa hudu wanda sune dalilin da ba za a karbi sadakan nasu ba ya faɗi ɗaya saura uku وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون abin da ya sa ba za a karfi sadakarsu a rubuta musu lada na taimakon yaƙi din nan ba an tubbal na illa annam kafaru billahi bi rasulihi tun da yake su munafikai sun riga sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin karban ibada imani da Allah imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu imani da Allah babu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibadar da aka yi ta a suran ibada Allah ba zai karbe ta ba illa annam kahru billahi bi rasulihi wala yatuna salata illa hum kusali kaman an cewa ubangiji to ai muna ganin suna sallah tare da annabi cikin sahabbai ubangiji yace ba kwa ganin su ne a cikin kasala da kyar suke tashi su yi masu sallan sallah idan sallar ta same su ba kowa ba za su yi ta ba a dole suke yin sallan saboda tsoron kar a ce su kafirai ne a yake su wala ya tuna salata ba za su ba za su zake wa sallar ba illa hum kusali sai a cikin halin suna masu nauyin jiki a cikin kasala suke yin ta a dole dole wala yunfiquna illa hum karihuna wannan dukiyar da suke bayarwa kuwa wanda in annabi ya ce a kawo kuɗi a kawo kuɗi za a je yaƙi man zallazi yuqridullah qardan hasanan lokacin da abubakar ya kawo na sai aje usmanu ya kawo na sai aje umaru ya kawo na sai aje kowa ya kawo na su cikin nishaɗa su a dole ne sukan kawo na su su miƙa wala yunfikuna ba sa ba da kuɗi illa hum karihuna sai akan dole suna dole din ma suna maganganu masu muni a cikin zuciyarsu ko ko in sun kadaice wani larabi man yattakhidhu ma yunfiqu magaraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu samiun alim a cikin su akwai wanda in an ce ya bada kuɗin sai ki kai amma ko kullum dai tara kullum tara ba kai laifin kuma bana cin ka tara kullum tara to Allah ya kawo waɗannan su dai wanda suka fi su ƙarfi su tumɓuke mana waɗannan mutane mu samu zaman lafiya Allah ta in dai masu tumɓuke sun zo ma ba annabi da sahabbai za a tumɓuke ba ku munafikan ne za a tumɓuke alaihim da'iratu saw wannan juyi da suke tsammani ya zo ya samu annabi da sahabbai in ya zo a kansu juyin zai fada wala yunfiquna illa hum karihun
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما ولا توجبك أموالهم يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون وأولادهم ولا توجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم كافرون يا رسول الله kada ka yi mamaki in ka ga na ba su dukiya da yawa na ba ku na ba su ƴaƴa da yawa alhali muna faɗa da su amma ni na ni'imta su ga dukiya mai yawa ga ƴaƴa da yawa kar wannan ya ya kayatar da kai koko ya sa maka wani abu a'a kar kar wannan ya dame ka kar ka ga kyan abin da na ba su na ba su wannan dukiya da ƴaƴa ne don saboda ya zama musu fitina a duniya ya zama musu azaba a lahira fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya ai dukiyar da aka ba su da yayan da aka ba su ma an ba su ne don tun daga duniya nan ai musu azaba da su yana nan kaman zai ci abinci zai kwanta sai a ce ai mota ta ta ta ta yi karo ta ta mutane sun mutu a wata motar kuma an kama kaya an kama kaya kwastam sun kama kaya wannan kayan mu mun gamu da fashi da makami duk wannan matalauci hankalin sa yana kwanciya riga ya baccin sa ake kama masa wannan labarai shi kuma ba zai baccin baran nan a kawo wannan tun wannan ba su tashi a kawo wannan hankali ya tashi ya'ya ba lafiya mata ba lafiya dukiya yan fashi da makami kwastam sun kama mota ta yi ta yi barin mutane sun mutu haka dai tashin hankali kullum inma yuridu Allah yu'azzim bi ahliha dunya Allah ya ba su dukiyar ne don ya musu azaba da ita a cikin rayuwar duniya wa tazhara anfusuhum kafiruna kuma lokacin da za su fita duniya su fita cikin tashin hankali a fisge ran wato cikin tashin hankali su mutu suna kafirai ba su ji daɗin dukiyar da aka ba su ta duniya ba sannan su je lahira kuma su fara cikin azaba wadda ba su da iyaka a nan duniya sun zama amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan aiki ya yi yawa wahala ta yi yawa a duniya maimakon mutum ya je lahira shi kenan ya huta da wahalan duniyan nan na aiki a in sun je lahira can ne za su kawo mummunan aiki ma ويحلفون بالله إنهم لمنكم وهم منكم ولكنهم قوم يخرجون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون suka rantse da Allah suna ce don Allah kada ku dinga shakkar mu mu ba naku ne kar ku dinga shakkar mu don Allah kar ku dinga shakkar mu mu ba naku ne muna tare da ku kuma hum minkum Allah ta ƙarya suke ba sa tare da ku ba sa tare da ku walakinnahum amma su dai kaumun mutane ne yafraquna masu jin tsoro kada a bayyana su su zama su kafirai ne na fili domin shi munafiki kafiri ne mai tsoro ya ɓoye kafircinsa saboda tsoro shi kuma kafiri kafiri ne bayyananne jarumi komai zai faru ya faru shi ko munafiki kafiri ne mai tsoro yana tsoye kafircinsa don kada a yaƙe shi a ɗebe matansa a ɗebe ‘ya'yansa a kashe shi to zai sallan nan shi musulmi ne amma duk kafirci yana tare da kafirai wa za da kullazi na amanu ƙalu amanna wa za ka ila shayatinihim ƙalu inna ma'akum inna ma nahnu mustajibun lokacin da ya haɗu da musulmi a yi sallah tare a yi maganganun musulunci tare in ya zare jiki ya koma wajen kafirai ƴan uwansa kuma ya rika ba su labarin kada ku yi shakkan mu muna tare da ku ne muna zuwa wajen su dinnan saboda ba bakatar da hankali ne mu samu muku labarin su kar ku ɗauke mu muna tare da ku ne muna tare da ku in sun je wajen kafirai su je suna tare da kafirai in sun zo wajen musulmi sai suna tare da musulmi muzabzabi na baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai suna kaiwa da kawowa tsakanin musulmi da kafirai in sun kadaita da musulmi su musulmi ne suna ce suna na musulmi ne in sun kadaita da kafirai su su na kafirai ne ya libuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laminkum wallahi muna tare da ku Allah ce ma hum minkum ba ta tare da ku walakin su dai kawun mutane ne yafraquna suna jin tsoro ne kada ku yaƙe su yadda kuke yaƙin mushrikai لا يجدون ملجأ المغارات أو مدخلا لعلوا إليه وهم يجمعون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ويجمعون zaman da suke yi tare da ku zama ne na dole dole lau yajiduna marjan da za su samu wata mafaka inda za su koma su da matansu da 'ya'yansu zauna lafiya ba za ku gane su balle ku yake su da sun gudu sun bar ku lauji na maljan au magharatin ko kuma waɗansu waɗansu kogwanni waɗansu wurare inda mutum baya iya zuwa inda za su samu wurin su koma wurin su zauna ko su shiga waɗansu kogo inda za su fake su zauna ba za su gansu balle ku yaƙe su da sun tafi can sun je sun ɓuya maljana wa magharatin na muddakhalan ko ko san wata mashiga su samu cikin wasu jama'a wanda ba za su gane su ba su ɓuya a ciki wani mashiga inda za su ɓuya su tsira da sun yi haka da wallau ilaihi da sun juya zuwa wurin mafakan nan ko kuma kogo din nan ko kuma shiga wata mashiga ta jama'a su ɓuya din nan da sun yi wajen wahum yajmahuna suna gudu kaman dokin da baya jin linzami
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم منا جاء مكدي halayensu daban-daban da maganganunsu muna tona maka asirin munafukai abokan zamanka wa minhum a cikin su man yalmizuka akwai wanda yake raɗanka yana aibata ka fi sadaka ta cikin rabon rabon sadaka wato rabon zakka rabon dukiya ko ganima wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in wudu minha radu idan an ba su da yawa su ji daɗi su ji daɗin ka in ko an ba su kaɗan fi fishi da kai fi ta zagin ka ko ku a rabo bai iso kansu ba fi ta fishi da kai fi ta zagin ka wa minhum man yalmizuka fi sadaqati da lamzu da hamzu duk wannan rada ne a aibata mutum wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in utu min haradu in an ba su daga ciki radu hankalin su ya kwanta su yarda da kai su soka wa in lam yutu minha in ko ba a ba su ba idza hum yastaquna nan da nan sai su yi fishi suna faɗin miyagun maganganu tare da annabi sallallahu alaihi sallama musamman rabiya da aka yi na hunain da aka babba da mutanen makka wasu raƙumi ɗari wani har ya samu raƙumi ɗari uku wajen waɗansu mutanen lansaru kuma akwai wanda ya samu raƙumi goma ko wanda ya kasa haka sai aka samu zulkuwaisira yana ce hazil kismatu ma'uri da biha wajhullah wannan rabon da yau ba ina Allah ba wai ba ina Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko in ban yi adalci ba wane ne zai adalci sallallahu alaihi wasallam ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نن لن في في شيدك إن كنت يا رجاء في شيد النبي أي يا هلك أكن أبن دنيا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله فإن راغبون أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ina ma da sun yi halaye irin na muminai tunda suna cikin sahabbai fi halaye irin na muminai mana wala wannan hum radu ma atihumullahu wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah ya ba su annabi ya raba ya ba su abin da yasa sunan Allah ya shigo a nan don mutane su gane duk abin da annabi yake cikin izinin Allah yake yin sa a ayar baya ta nuna cewa in ka raba zakka ko ka raba sadaka in ka ba su su ji daɗi in baka ba su ba su yi fishi nan da nan amma nan aka ce wa wannan radu ma atihumullahu wa rasuluhu da sun yarda da abin da Allah da manzo suka ba su saboda a ji daɗi a san kowane abu da annabi yake yi da izinin Allah yake yin sa ina cewa Allahu muti wa ana alqasim Allah shine mai bayarwa ni mai rabawa ne wala wannan radu ma atum Allah min fadli wa qalu sayutina Allah wala wannan radu ma atum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna sayutina Allah min fadli wa rasuluhu da dai sun yarda da abin da Allah ya ba su annabi ya raba ya ba su suka ji daɗi ba fushi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama wala annahum rabbuhum atihim Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sai shikenan abinda Allah ya bamu shine rabon mu mun gode mun gode rabon mu kenan wanda Allah ya raba ya bamu in ko rabo bai sau kansu ba sai ai wata rana in wani ya zo za mu samu su yarda da ikon Allah cewa Allah ne yayi haka sai yutina hasbunallahu Allah ya isan mana shine zai bamu wata rana zai bamu wani har ya ishe mu sai yutina Allah min fadli wa rasuluhu da sannu wata rana Allah zai sake bamu da annabinsa za su ba min fadli daga falalarsa wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sayyidina la min fadli wa rasulu inna mu ila Allah razibuna kwadayin mu duka mun mai da kwadayin mu zuwa ga Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa to wannan rigingimu duka dai ana jin su na munafukai tsakanin su da annabi duk waɗannan rigingimu idan mun bi sai mu tadda abu biyu ne kawai ya kawo wannan rigimu duka rigima ta farko dai akan an nada za a nada abdullahi ibn ubayyin saura kaɗan an gama shirin komai da komai annabi ya zo da ya zo shi kenan sai aka mance da naɗin saboda mutane masu kiyaye masa girmansa fadawansa da shi sai suka zama munafukai makiya annabi wai annabi ba su ji daɗin zuwansa ba tun da yake zuwansa ya hana a naɗa musu sarkinsu abdullahi bin ubayyin kaga wannan rigima ta faru kenan akan shugabanci rigima mai bin wannan kuma akan kuɗi manzon Allah ya raba kuɗi ya ba waɗansu da yawa waɗansu ba ba su da yawa ba ko kuma yana rabawa rabo bai iso kan waɗansu ba abin ya zama gaba tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kullum waɗannan abubuwa da harkar girma goyon bayan girman kanka ko ko goyon bayan girman wani wanda kake son a girmama shi ko ko ka samu kuɗin duniya to su suke raba musulmi da addininsa yana sallah amma ya zan munafiki don duk wanda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya zan munafiki sallarsa da sadakansa da ibadarsa duk ba su da wani amfani da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai da hankali kullum kada rika fada cikin irin waɗannan tarko na girma kar ya kai mutum inda zai samu fushin Allah ko neman abin duniya kar ya kai mutum inda zai samu fushin Allah da sun yi haka sun ce sun yarda da abin da Allah ya ba su da annabi abin da ya ba su da sannu Allah zai sake ba su wani ai da sun yi hali irin na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم to iyaka dai zakka ba kowane mutum ne za a bashi ba ku zo ku saurari waɗanda Allah ya ba su zakka in ji Allah ɗin abu biyu rabon gado da rabon zakka Allah shi da kansa ya raba domin kada mutane an san halayensu wajen dukiya kada mutane su yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗa da annabi ya rasa rabon lahira amma in an ce ga rabonka an ji Allah faridatan min Allah yankawa ne daga Allah wane in ba kowa a bashi dukkan dukiya wane ko ba kowa ba zai wuce rabi ba wane inda wani ba za a bashi rabi ba rubu'i za a bashi wance in ba kowa za a bata rubu'i inda kowa za a bata sumuni wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani ma gashi ya zo ya rasa ga misalin miji da mace miji da matar su je gadon dan yarsu sai a baiwa matar gadon jikanta dan yarta uban kuma ubanta ba za a bashi gado ba uban yar wato uban kakan yaron ba za a bashi gado ba miji da mace sun zo gado ɗan ƙirsu ya mutu sai a ɗauki gado a ba kakar uwar uwar yaron da ya mutu amma uban uwar yaron sai ya koma shi ba za a bashi ba rabansa ciki to irin waɗannan duka saboda kada rayuka su tuhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle su hallaka an san sha'anin kuɗi yadda yake kuɗi nan da nan yake raba masoya kuɗi nan da nan yakan hada makiya su zama masoya yanzu yanzu nan kuɗi suke raba masoya su zama makiyin juna yanzu yanzu nan kuɗi za su haɗa masoya makiya su zama soyayyen juna an san halin su saboda haka Allah ya kakkaɓe hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin raba gado da raba zakka ya raba da kansa domin kada mutum ya tume shi balle ya halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna likulli qaumin fitnatan wa fitnatu ummati almalu kowane jama'a akwai fitnan da Allah ya jarrabe su da ita jarraban da aka jarrabe al'umma ta dukiya yana cewa inna likulli inna likulli qaumin اجلا يعبدونه واجل واجل امتي الدينار والدرهم ko waɗanda mutane suna da suna da ɗan maraƙin da suke bautawa irin ɗan maraƙin nan na samiri wanda mutanen annabi Musa suka ce suna so su bauta masa to ko wa'annan mutane suna da irin wannan dan maraƙin da suke bautawa su bar Allah to ni dan maraƙin mutane na suna ganin Allah ba za su bauta sai su bauta dan maraƙin shine ad-dinar wa dirham kuɗi wato shine dinar kuɗi na zinariya dirham kuɗi na azurfa saboda haka ne Allah ya raba dukiya da kansa wajen gado an dai ba shi ya raba ba Allah ya raba dukiyar zakka shi da kansa annabi bai raba ba don kada mutane su tume shi balle su hallaka innamas sadaqatu iyakan zakkoki waɗanda za a ba su ga mutum nan guda takwas wanda duk sunansa bai shigo ba za a ba shi ba wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na zo ne ka bani zakka yace ka dakata ka zauna Allah shi da kansa ya raba zakka bai bar annabi ya raba ko wani siddiqi ba shi da kansa ya raba zan kirga sunaye in sunanka ya shigo rabonka ya shigo in sunanka bai shigo ba rabonka ciki inna masadaqatu lil fuqara'i zakka dai farko wanda za a ba cikin mutum takwas lil fuqara'i fakirai fakiri ma'anan fakiri wanda yake da abu amma baya isansa shine fakiri shine fakiri wanda yake da abu amma baya isansa to shine fakiri in ba sadaka fil fuqara'i wal masakini da miskinai miskini shine wanda ba shi da komai bara ma yake yi to anan kullum malamai suna yin jayayya akan fakiri da miskini kowanne ya kawo hujjoji ya kawo ayoyi an ce an mastafi na tufakan li masaki na ya amna fil bari fa aradtu an ibaha Allah yana ba mu labarin waɗansu miskinai suna da jirgin ruwa wanda suke yin fatauci da shi a ce miskini ba da komai da ka manta inda yake ta au miskinan za matraba miskini shine wanda ba da abinci shimfiɗa ma ba da ita ƙasa yake shimfiɗawa matraba turabu yake shimfiɗawa to an ce fuqara'u kuma ya yi nasu an tumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأكل fakirai su ne wanda ba su da komai ko ba za su je bara ba don mutuncinsu wanda bai san su ba zai tsammani abin da yasa ba sa bara dinnan don suna da shi ne to kowa yana kawo hujja dai to inda aka tabbatar dai a mazhabin malikiya fakiri shine wanda ba shi wanda yake da shi amma ba zai ishe shi ba miskini wanda ba shi da shi asalan har yana bara shine miskini to za a ba su zakka su mutum biyun nan inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha da mutanen da aka sa su aikin zakka din su za su je su fidda zakkan dabbobi su koro su dawo da su gari su za su je su yanka duk dabinai su za su je su dauko duk kayan zakka daga waje da masu yankowa da masu koro dabbobi da stokifas masu ajiyewa da masu rabawa to duk dai wanda yake da masu rubutawa to duk wanda yake ma'aikacin zakka ne ba za a lura ba ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi za a ba shi cikin zakka للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم haka mutanen da suke ba musulmi ba ne ko ko musulmi ne amma imanin su bayi da ƙarfi amma in an ba su zakkan nan imanin su zai zauna daidai kuma za su jawo wasu mutane da yawa su ga cikin musulunci ko ko ba musulmi ba ne amma in ana ba su zakkan nan za su jawo mutane daga cikin mutanen su shiga musulunci kai wannan addini da kyau yake amma wannan addini da kyau yake mutum baka yi masa komai ba baka bashi komai ba ya dauki dukiyarsa ya baka wa shi yasa ma aka sa wa zakkar din sunanta sadaka sadaka wai duk mutumin da ya fidda zakka ya ya yi gaskiya yana da imani amma in bai fidda zakka to bai yi gaskiya yana da imani ba sadaka din nan daga sitku ne aka dauko shi ashe yana da gaskiya yana da imani mutumin da bai maka komi ba bai sayar ma komai ba ka ɗebi dukiya ka bashi ka ce saboda Allah ta wannan gaskiya kana da imani sallar ka gaskiya ce lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum da wanda za a jawo hankalin su a raba zakka ba su don su jawo hankalin ƴan uwan su shiga musulunci wa fil riqabi haka kuma zakkan nan ana fidda kuɗin fi fakkin riqabi akwai wasu mutane wanda su bayin mutane ne amma suna son addini suna son su yi sallah da jama'a kullum bauta ta yi musu yawa to aje a fanso su su shiga masallaci juma'a ta waje ba kansu zan mutane masu yin sallan jam'i a fanso su fi fakkin riqabi kenan saboda haka nan ya so mu canjawa akan lanjaye an koma fa da ana faɗin li li li yanzu an koma fi fi fi domin li din nan kowanne ana bashi ne kowanne ana bashi ne lahu lahu na tabliki amma waɗannan ba su ake baiwa ba in an fanshi mutum ai ba shi aka baiwa kuɗin ba mai shi aka baiwa kuɗin fi fakkin riƙabi ba lahu ba ne fihi ne shi aka yi wa amma ba shi aka baiwa ba saboda haka aka yi amfani da fi ba kamar lil fuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمفاتيح وفي الركاب والغارمين فهذا كما wanda yake bashi yayi musu yawa bashi yayi musu yawa din nan ko saboda bacin gonaki ne ko gobara ko ruwa ne ya bata musu abincinsu ko ku a ta wasu hanyoyin biki ne bashi ya hau kansu to za a ba su kuɗi su fanshi kansu su biya wannan bashin da ake bin su aka ce amma a lura in ba ta hanyar sabon Allah suka ɗauki bashin ba in ta hanyar sabon Allah ba ba su ba to amma in ta hanyar sabon Allah ne mu bazzaranci amma yanzu ya tuba ya zama mutumin kirki amma ana bin sa bashin to za a bashi ya biya wancan bashin da ake bin sa wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi ha ko mayaka fi sabilillahi kowane abu da aka aikata saboda Allah a larabci sunansa fi sabilillahi amma a wannan wuri bai karban kowace fuska sai yaki domin an tafiyar da shi wata hanya ba hanyar yakin ba to guda bakwai din duk baki da an soke su kenan an ce ba fi sabilillahi bane ba fi sabilillahi za a saya wa mayaka makami za a saya musu dabbobi na hawa za a ba su kuɗin da za su aje wa iyalansu za a ba su kuɗin guziri za a duk abin da suke bukata na yaƙi za a yi musu cikin wannan kuɗi na zakka fa fi sabilillahi wabni sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke ko da a garin su shi maloniya ne ya zo nan garin kuɗinsa sun yanke babu bankin da yake mu'amala da shi a nan garin bai da wani abokin da ya sani to in aka da zakka sai a bashi ya zo miskini ko da yana da dukiya a garin su wa fi sabilillahi wabni sabili faridatan min Allah wannan yankawa ne fa daga Allah Allah ne ya yanka wannan farilla wanda ba a yi masa gyara cikin aikinsa Allah ne ya yanka wannan ba za a yi masa gyara ba ba za a ƙaro wasu abubuwa ba mutanen da suka ce in ka da zakka za ka biya kuɗin malamin makarantar islamiyya kuskure ne zakka ba ta biyan kuɗin malamin makaranta na? to in an ji a gaya mata in an shiga tijjaniya ba a fita ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa duk ɗariƙun waliye masu kyau ne amma ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa kamar yadda ba a haɗa kindirmo da miya kwano ɗaya kuma ba a ziyarta wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya dan sarki ba ya ɗaukan gogo ya bara a garin su sannan kuma za a kula da sallah in mace ce za ta kula da sallah ba za mata maganin jam'i ba kuma za ta kula da haƙƙin mijinta ba za mata maganin kula da iyaye ba in ta yarda da wannan shikenan na ba ta riga shehu tijani radiyallahu anhu to waɗannan idan mutum ya fidda zakka ya biya kuɗin malaman makaranta zakka ba ta yi ba idan mutum ya fidda zakka ya sayi magunguna ya kai asibiti zakka ba ta yi ba in mutum ya fidda zakka ya gina masallaci ko makarantar islamiyya da wannan kuɗi na zakka ba ta yi ba domin Allah ya keɓance abin da zakkar za ta abu ne guda takwas sunan masallaci Allah ya san sunan masallaci bai faɗe shi ba Allah ya san sunan magani bai faɗe shi ba Allah ya san sunan biyan albashin malamin makaranta bai faɗe su ba to saboda haka in aka ce fi sabila kowace fiska za ta shigo ba a wannan wuri ba nan dai mayaka ne kawai wato akwai hanyoyin da baitulmalin musulmi ke samun kuɗi hanyoyi ne guda hudu to ta waɗansu hanyoyin suna yarda a sarrafa ta kowace hanya amma banda wannan hanya ta farko hanyar zakka mutum takwas aka lissafa ga sunan Allah ya lissafa su daga hanyar zakka da abubuwan da suke bin bayan zakka kamar su rikazi da sauransu sannan sai hanyar ganima ganima din nan ko ganima ce ko fai'u ce domin ganima iri biyu ce akwai ganima wanda aka yaƙi aka same ta akwai ganima kafirai sun ji tsoro sun gudu sun bar dukiya ko sun bar gari ko sun bar dabbobi sun gudu to wannan ganima ce amma ba za a rabawa kowa ba sai abin da sarki ya yi da wannan ganimar ana kiranta fai'u ma fa Allah ala rasul min al ta hanyar fi sabilillah za ta yarda guda uku nan amma na farko na na zakka ba yarda sai da hanya guda takwas nan ba yarda a bi shi wata hanya للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وأن ينكا ne daga Allah. wallahi shi Allah alimun masani ne in yayi abinsa ba wurin gyara hakimun gwani ne mai aje kowane abu a wurin ajiyarsa ba wurin gyara in yayi abinsa ba za a yi masa gyara ba
خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم يا daga cikin su munafikan da ya rasulullah mun dinga tona maka asirin su kenan a wannan sura shine wata rana ina zaune da shehu a cikin jama'a a ɗaki sai wani ya kawo ƙaran wani mutum babba daga cikin mutanenmu shehu ya ce wannan mutumin ba muridi na bane ba muridina bane kowace jama'a ta yawa munafukai sukan shiga ciki su yi amfani da yawan jama'a kamar shi yasa aka saukar wa annabi da suratul munafiqina am suratu suratu suratu tauba a ƙarshen rayuwarsa saboda jama'a sun yi yawa munafukai sun yi yawa saboda haka wannan mutum ba muridina bane kowace jama'a ta yawa munafukai za su je ciki don su su samu riga saboda haka ah, ake tona asirin su anan su ne masu yin kaza su ne masu yin kaza su ne masu faɗin kaza ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أتكن سو أكوي ما سوتم من زن الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن suna ce shi mutum ne mai yawan jita jita kowa ya kawo masa magana ya faɗa sai yarda kowa ya kawo masa magana faɗa sai yarda to yanzu irin abin da muke faɗi a nan idan an je an haɗa mu da shi ya za mu to tun da yake mai jita jita ne mu din ma in mun je mun gaya masa mun faɗa ba ai zai jina mu kamar yadda ya ji an ce mun faɗa in mun koma mun ce mun ba mu faɗa ba ai mun ma zai jina mu bale ma in mun rantse wa minhum alladhina yuzuna an-nabiyya yana daga cikin su munafikan yuzuna an-nabiyya suna cutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna suna cewa uzunun shi mai mai yawan jin maganar mutane duk wanda ya gaya masa magana ji yake yi ulul khairin lakum ya rasulullah ga ya musu kace eh gaskiya ne kai mai ji ne domin kai ka jiwo maganan Allah ka gaya wa duniya lalle kai mai ji ne kai ka ji maganan Allah ka gaya wa duniya amma kai mai jin alheri ne ba mai jin sharri bane ulul khairin lakum kai mai jin alheri ne ba mai jin sharri bane kai kaji maganan Allah ka gaya wa duniya kuma kana jin dukkan mumini ya faɗa maka maganarsa kana yarda da maganar saboda ba wurin tuhuma bane shi mumini shi ko munafiki iyayi magana za ka yi masa sutura tunda yake dama halinka ne na suturta mutane to sai su yaudaru shi wannan mumini an yarda da maganarsa domin ba abin tuhuma bane munafiki shi ko an masa sutura domin ba ba a gaya masa ya tona asirin munafikai din ba sai dai in ta ba irin haka to saboda haka kai mai jin alheri ne ku yuminu khairin lakum yuminu billahi kai imani da Allah ya rasulullahi duk abin da Allah ya faɗa maka ka yarda da shi faɗa wa duniya wa yuminu lil mu'minina kuma in mu'mina sun zo sun gaya maka magana kana yarda da abin da suka faɗa da abin don ba wurin tuhuma bane wa rahmatul lil ladzina amanu minkum bari mu gaya muku ba munafikai kadai ba ba sahabbai kadai ba muna gaya wa duniya gaba daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mai jin alheri ne daga Allah ko mai jin maganan mumine ne shi kuma mutum ne wanda Allah ya kawo cikin talikai don ya zama rahama gabaki daya wa umar sallallahu illa rahmatul lil alamin kirama ne ga halitta gaba daya sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatul lillazina amanu minkum a wajen umumi saboda shi bil mu'minina ra'ufur rahim ne wajen khususi to wa rahmatul lillazina amanu minkum shi rama ne ga muminai daga cikin ku ku jama'a shi kuma rama ce amma ga dukkan talikai amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk abubuwan da suke faruwa a zamani yanzu dinnan bayan an aika ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na rahama da suka faru irin wannan sana'o'i da kere-kere da abubuwa da suke bayyana iri-iri din nan wasu su bayyana hannun musulmi wasu su bayyana hannun waɗanda ba musulmi ba ai zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo irin waɗannan abubuwa ana yin jiragen sama ana yin telefon ana yin hawan aboki salula ana yin abubuwa masu ban mamaki kwamfuta da ko menene to annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa ne ya hura wa duniya wani irin ruhi na ilimi saboda su gaji ubansu annabi adam annabi adam uban kowa ne uban musulmi ne uban kafiri ne saboda haka ilimin da ya karanta wajen Allah ya'yan sun gada in ya zama na addini to ya zama na muminai in ya zama na duniya da lahira ya zama na kowa da kowa duk wanda ya shiga yayi arrahmanu allama alqur'ana na addini kenan khalaqal insana allamahu bayana na komi da komi kenan saboda dan adam ya zama magajin adamu yayi komai amma annabi sai ya zo ya hura rai sai ya zo zamanin sa ya zo ya hura rai tukun abin yayi komi shirye-shiryenka a gidanka kai wayarin ka gama amma babu lantarki a ko ina ko ka kunna ba zai kama ba amma in lantarkin yana wani waje yana ci to da ka kunna sai ya kama to annabi ne ya zo ya hura wa duniya rayuwa saboda haka kowane abu ya canja yanzu aka samu rahama kana bacci kana tafiya kana kwance ana yi maka aiki kowane abu ya fita cikin yadda aka saba ya koma cikin rahama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai wannan zamani yadda aka forewa annabi Sulaiman shaydanu sune masa ayyuka iri iri haka Allah ya forewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaydanun nasara suna mana ayyuka iri iri duk abubuwan mamakin nan su suke aikatawa idan ka ce ai muna biyan su kuɗi ne sai mu ce kuɗin kai ne kai yi su kuɗin ma ba su ne suka yi ba ai kuɗin da kake biyan su ma su ne suka yi kuɗin ba kai ne kai ba saboda haka su dai sun zama ma'aikata ne wace ya dina kulla banna ina gawwa wa akharina muqarrarina fil asfar hadha qa'una famna nusib bi ghairi hisab saboda haka ne shi manzo Allah rahama ne ga dukkan talikai ammatan rahama ce khassa ta lahira ga mu'minai wa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yuzuna rasulallahi amma ana sanar da mutanen da suke cutan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa shi mai yawan jita-jita ne ko ko shi yana raba yana raba zakka baya ba waɗansu ne koko yana yin kaza yana yin kaza suna aibata wanda babu inda aibi yake taba jikinsa to lahum azabun alimun Allah ya shirya musu azaba mai radadi tana jiran su in sun mutu يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم sukan zo gabanku su rantse da Allah akan abin da suka faɗa su ce wallahi ba su faɗa ba manzo Allah yana zaune da jama'a a can yakin tabukan sai ya ce ku dakata kaɗan akwai wani mutum mai fiska mai kama kaza mai bakin ido zai zo nan kar kowa ya masa magana shikenan sai ko ya zo da ya zo ya zauna sai annabi ce me nayi maka kai da mutanen suke ta zagi na me ne maka da mutane kuke taragi na ta wallahi sai ya tashi maza ya kira mutanen ku zo ga abin da aka ce don Allah cikin kuwa ne ya zage shi mu ba mu zage ka wallahi tallahi mu ba zage wallahi tallahi mu ba zage ka ba wallahi tallahi mu ba zage ka ba suka daren tsohon ƙarya kamar yadda zai zo gaba kuma ana cikin tafiya waɗansu can gaba suna suna raɗan manzon Allah a gaba manzon Allah yadda jama'a suna ina baya sai ce ku tsayar min da waɗancan mutane aka tsaye da su manzon Allah ya ce mene ku fiye zagi na mene ku fiye zagi na suka ce wallahi ba zagi bane mu dai muna faɗin magana ne kawai don saboda yanke hanyar tafiya abinda muke faɗin ai ba zagi bane kaza kaza ne kaza kaza ne kaza to kaza kaza ni din Allah ne ya zama abin wasa ko ko ni din ko ayoyin Allah kamar yadda zai zo gaba ya libuna billahi lakum yurdukum za su rantse muku da Allah don ku yarda ku ce ashe abin da aka faɗi ashe jita jita ne ba gaskiya bane yurdukum don don su yardar da ku wallahi wa rasuluhu haqqu an yurduhu ai mutumin da yake da in kanu muminina da su muminai ne na gaskiya ai ba yardan mutane za su nema ba yardan Allah da yardan manzonsa shi idan mutum an masa ƙarya ya faɗi kaza Allah ya sani bai faɗa ba an masa ƙarya ya aikata kaza Allah ya sani bai aikata ba don duk mutane sun taru sun zage ka sai me ba komi wata muna magana da wani mutum akan irin waɗannan halaye na zage-zagen mutane da ake yi sai ya bani shawaran ga yadda za ka yi na ce shi ina tambayan ka ran da fa aka shiga gidan na usmanu aka yanka shi an rubuta samari sun rubuta masa laifuka goma sha tara ne suka ce wa'annan laifuka saboda haka ya zama yaridda aka shiga aka yanka shi a gidansa shin yanzu akan yariddan muke ne ko akan radiyallahu anhu muke a to maganar mutane maganar banza ne tsakaninka da Allah kawai zaka gyara karka damu da mutane ko su yabe ka ko su zage ka ba su da aljannar da za su saka in sun yabe ka ba su da wutar da za su saka in sun zage ka kai dai ka nemi gyara tsakaninka da Allah shi Allah ya sa abin da yake boye da abin da yake bayyane inna ya ramu sirra akhfa inna ya ramu jara ma yakhfa saboda haka kowa ya nemi yardan Allah da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yardan mutane wani abu ne daban in Allah ya hada ka jarraba da su in Allah ya yarda da kai ya nuna wa mutane ma su yarda da kai kamar yadda yake faruwa zuwa ga shugabanninmu waliyai bayin Allah wannan ko wani abu ne daban in Allah ya jarrabe ka ya nuna mutane kai mugun mutum ne amma shi Allah ya san kai ba mugun mutum bane karka damu akwai wanda daga cikin waliyan Allah wanda yake jin hadifi sai ya ji an ce masa ya abda su'in law azhartu masawiyaka lin-nasi larajamuka bil hijara yace ya rabbi la taf'al yace ya mugun bawa mutane suna gaya maka kai mutumin kirki ne bawa na ne mutumin kirki yanzu da na tona asirinka mutane sai su dinga bin ka suna ta jajjefe ka da duwatsu yace Allah kar kai haka idan ka yi haka wallahi zan gaya mutane yalwar rahamar ka ba za su tsara yin sallah ba saboda yalwar rahamar nan ta akar ka faɗa kar ka warce to kai ma kar ka faɗa kada ne niyyar da tsakanin ka da Allah ne niyyar da tsakanin ka da Allah kar ka damu da mutane amma kuma kar ka cuce su kar ka cuce su ka nemi tsakanin ka shi musulunci farkon sallah da ƙarshen sallah nan musulunci yake farkon sallah Allahu akbar Allah ya fi maka komi idan ka bauta Allah ka gama Allah ce to na yadda da na yadda da nawa ya tsakaninka da bayina ke tsakanin babban bawan ka da shi na nan Muhammadu at-tayyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu salatu assalamu alayka ayyuhan nabiy zan zauna da shi lafiya zan girma shi zan masa salati da salami to kai kanka fa ya zaka yi da kanka zaka haramta kanka abinda na halatta zaka harkar da kanka domin na ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima na ce wala tulqu bi aydikum ila taluka sai ce assalamu alaina ni ma zan kiyaye kaina yadda ka umurce ni to sauran bayina wanda ba annabi Muhammadu ba sauran annabawa da sahabbai da waliyai su ba ce su ma zan zauna da su lafiya kowa zan ba shi hakkin sa wa ala ibadillahi salihina ce to naji to sauran wanda ba salihan ba fa ya zaka yi da su sai su ma assalamu alaikum assalamu alaikum kowa da kowa da mutumin kirkin da mutumin banza kowa assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ce to shikenan yanzu kan na tabbata duk ladan da ka tara a wuri na zaka je ka samu a lahira amma da ka aikata aikin lada ka je ka zagi sahabbai ko ka zagi waliyai ko ka zagi bayin Allah ko ka zagi sauran mutanen duniya wanda basu baka komi ba to in suka yi karan ka zan biya bashi da ladan ka ka shiga wuta saboda haka musulunci a tsakanin farkon sallah da karshen sallah farkon sallah Allahu akbar ba ruwanka da komai sai Allah karshen sallah kuma tsakaninka da kowa da mutumin kirki da mutumin banza assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau lafiya lau to wannan shi ya kamata musulmi kiyaye addinin sa abinda ka samu ka kiyaye kanka don kar biya bashi da ladan ka يؤمن بالله ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا من إيمان سنجسياني تو يردن الله ذات نيما دمن الله با يردن سورن جماعة متاني با
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك ذلك الخزي العظيم الخزي العظيم سورة المنافقين shin ba su san annahu man yuhadi Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama ba ba san duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah ba duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah wato ka bar Allah da annabi a gefe daya a haddi daya kai ka koma gefe daya haddi daya shaka ga kenan ka ka kama naka hanya daban ka bar annabi da Allah hanyar su daban to duk wanda ya zama haka fa anna lahu nar jahannama an shirya masa wutan jahannama ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولي نصله جهنم وساء المصيرا duk wanda ya saki hanyar Allah ya saki hanyar annabi ya yanke hanyar sa daban komai yawan jama'a da suke tare da shi fa anna hunar jahannama an shirya masa wutan jahannama khalidan fiha zai kuma ba shiga zai ya dade ya fito ba a'a dawama zai yi inda ya sabani ya kai shi ga kafirci amma in sabanin bai wuce sabo ba Allah ya kiyaye to shiga zai yi a ɗiba masa shekaru da zai yi a wanke shi a komar da shi aljanna saboda samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ceton bayin Allah ko ceton waɗansu surori na alqur'ani alam ayalam annahu man yuhadi lillahi wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha duk wanda ya kai saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aibata manzon Allah fa anna lahu nar jahannama an shiya masa wutan jahannama khalidan fiha kuma zai dawoma a cikin wannan wuta zalika saba wa Allah saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai mutum ga kafirci ya shiga wuta ya dawo har abada din nan zalika wannan abu shine al-khizyul azim babban kunya kenan wanda ba kunya kamar sa يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون duk da haka kullum suna jin tsoro suna cikin jin tsoro kada a saukar da wata sura ta tona musu asiri abinda suke jin tsoro kullum kenan ya zarul munafiquna munafikai suna jin tsoro an tunazzala alaihim suratun a saukar musu da wata sura tunabbihum bima fi qulubihim wanda za ta zo ta yi bayanin abin da suka faɗa da abin da ma ba su faɗa ba yana cikin zuciyarsu ba su faɗa ba ma surar ta zo ta yi ta bayanin abin da suke aikatawa kullum suna cikin jin tsoron wannan qul istazi'u ya zul munafiquna an tazalim suratu tabiyyu qulubihim qul istazi'u inna allaha mukhrijum ma tahzarun qul ga ya musu ya rasulullahi kun mai da ni abun wargi ko domin suna cewa raƙon manzo Allah ya bata sai ta ji a nemo aka je ana nema ana nema sai waɗansu munafukai ce ba ya ce yana jin maganar Allah ba to Allah ba zai gaya masa inda raƙumin sai sai ya tura mutane su je su je su nemo raƙumin mai magana da Allah kenan to kaga wannan duka raɗa ne amma Allah sai ya gaya manzon Allah abubuwan duk da suke faɗi sai ce eh gaskiya ina magana da Allah je bishiya kaza za a samu raƙumin يهذا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل كتير موسى استهزئوا كي تورجي دي كي تورجي دي to wannan umarni istazi'u din nan kaman Allah ne ba da umarni ku dai ku dinga wasa ku maida annabi abin wasa dai to inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umarni da ayi mummunan abu to amma nan ana kiransa lati amru tahdidin wato umarni ne na ban tsoro kamar wani mutum ne wani mutum ya daki yaro yaron yana kuka waye buge ka ki cewa ne ki kirawo shi ku zo me ya me maka da ke shi ya yi shiru to buge shi in gani ya buge shi ake so ina ce an hana shi ne to shi ne istazu irin wannan istazu to ku je ku yi ta wasa ne kamar imalu ma kitu ku aikata abin da ku ga dama to za ku gamu da azaba kenan manansa istazu inna Allah fi Allah mukhrijun zai fitar da mata zaruna duk abin da kuke jin tsoron Allah zai fito da shi a fili kowa ya gane ku ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم da za ka tambaye su menai muku ke kuka ce mini kaza kaza kaza kaza annabi ya gaya musu duk abubuwan da suka faɗa boye sai ce wallahi wallahi ba wai saboda mun rena ka bane ya rasulullahi ba saboda muna rage darajar ka bane wallahi magana ne kawai muke yi na wasa don saboda mu rage tsawon hanya yace to Allah ne ya zama abin wasa da ni annabinsa da ayoyinsa shikenan wanda ya mai da Allah abin wasa ya mai da annabi abin wasa ya mai da ayoyin Allah abin wasa ya zama kafiri to a wannan wuri abubuwan da suke faruwa a zamani mutane su ji tsoro wato mai da annabi sallallahu alaihi wasallam a mai da shi abin wasa ko ayoyin Allah ko ko Allah da kansa to kar ai kar ai kar a saki a rika yin waɗannan abubuwa su jawo mutum abin da ba shi da kyau misali abubuwan da suke faruwa kaji waɗansu mutane suna kwaikwayon masu zikiri mutane su taru shimfiɗa kyalle sun ce Allah Allah Allah to su da kan sun shimfiɗa kyalle sun da suna ce Allah dinnan ba da wasa suke yi ba amma kai mai kwaikwayon su fa da wasa kai shin Allah ne ya zama abin wasa to waɗannan mutane wai salatul fati wata wata wata tsohuwa ce a Morocco sunanta fati ita ce wa cewa wannan salati to kaga wannan duk an yi wasa da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to tariqa in an zage ta tun da akwai a'udhu billahi minash shaitani rajim akwai bismillahir rahmanir rahim akwai fatiha a ciki akwai allahumma salli allahumma sunan Allah ne akwai la ilaha illallah a ciki to duk wannan abu zai koma an yi wasa da Allah da annabi da da da da su da ayoyin Allah din akwai wani yana cewa wai masu wazifa in suna wazifa wai in sun shifi da gillin nan wai annabi zai zo ya zauna akan kyallen to idan sun soma ka je ka daga kyallen in ka daga kyallen ka ji nauyi to ya zo to irin wannan duka wasa ne wasa ne idan shugaban kasa zai zo filin airport ba ana shimfiɗa jan wani abu ba ko ba shimfiɗawa don me don girmamawa ko in za a je hotel ana cin abinci ba ana shimfiɗa wani kyalle fari akan tebur ba kamun a sa abinci don me ina ce don nishaɗantar da rai kenan to to shi kuma zikiri haka yake haka zikiri yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u wa ma riyadul janna qad hiya qul zikr in kun bi ta dausayin aljanna ana kiwo ku zauna ai kiwon da ku menene dausayin aljanna yace inda aka yi fage fage ana zikirin Allah to wannan duka a daina wasa da abubuwan da suka shafi Allah komai ya shafi Allah kai ya fi karfin ka musulmi in yayi maka dadi ka yi in bai maka dadi ba ka kame bakin ka shiru abin ka ba ruwanka shine zaman lafiya saboda ka kiyaye addinin ka kar ka faɗi magana manzo Allah ce mutum yakan faɗi magana yana ganin ta da sauki sai ta jefa cikin jahannama yakan faɗi magana yana ganin ta kamar da sauki sai masa hanyar shiga aljanna ka nemi hanyoyin shiga aljanna din maimakon a nemi hanyoyin wata da sunan Allah da sunan manzon Allah da ayoyin alqur'ani kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un yanzu Allah ne kuka mai da shi abun wasa annabi din ne kuka mai da shi abun wasa ayoyin Allah ne kuma da su abun wasa la ta ta zidu karkawar tun ba da imani babu wani hamzarin da za ku kawo kun ridda kawai lokacin da ku zagi mummunan magana game da annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai ko ayoyin Allah ko annabi Muhammadu kuna musulmi ne kun yi sallah amma da kun faɗi wannan shikenan ridda ta zo Allah kiyaye
Alhaji Abdullahi mai lafiya shugaban ya gajin jama'atun nasar Islam ya haifar da suka Qur'ani.
za ka dace Sai tambaya muna so mallam ya mana bayani kan masjid Sirar.
masjidul dirari a wannan sura za a samu masjidul dirari a, sai mun zo wurin insha Allah ina bin ma hankali zai ji masjidul dirari yanzu nan sura akwai masjidul dirari
Daga Abdul Baba Birema a madadin matasan Beach Island Ibbi da ke miƙa gaisuwar mu ta fatan alheri a gare ka bisa fahimtar da kake wa musulmi duniya da na ƙasar nan baki da Allah ya saka maka da alheri.
saka da kai
Sai tambaya na ji wani malami ya ce a dina cewa alkur'ani mai tsarki sai dai a ce mai girma. Ya- ai ai shi alqur'ani mai girman ne ko mai tsarkin ne shi mai innahu lakitabun aziz innahu alqur'anun karim qur'anun majid duk da sunayensa ne mai girma ne mai tsarkin ne kuma in mutum ya ce ba mai tsarki bane ya ridda in mutum ya ce ba mai tsarki bane ya ridda in mutum ya ce ba mai girma bane ya ridda saboda haka duk sunayensa ne
Ina roƙo a yi mana addu'a ga wani ɗan uwana ɗan uwana mu mai suna Alhaji Muhammadu Sani wanda ya uwar shi ta yi hatsari a kan hanyar Abuja ta rasu shi kuma ya tafi wajen ta'aziyar ta shi ma ya hatsari ya rasu.
Allah ji kan musulmi duka gabake daya duk musulmi suka rasu Allah ji kansu Allah musu gafara iyayenmu da iyayen iyayenmu da malayenmu da malayenmu malayenmu Allah saka musu da alheri Allah ji kansu Allah ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ji kansu Amin.
Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya biya bukatun mu gabaki daya Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da batattu Allah ya karya nasara masu mugun nufi wa Najeriya dukkan kafirin da suke mugun nufi wa Najeriya Allah ya karya su duk masu mugun nufi wa Najeriya ko masu mugun nufi wa musulunci Allah ya karya su Allah ya samu zauna lafiya addinin mai bunƙasa ƙasar mu ta zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima amrika barkatun lima sabaka nasir haqqi haqqi al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم